wasu sun ce inna ha asma'ul liswar lati ibtudi arbiha in kan ta lam mim wato suna ne na wannan surar da Allah ya fara magana da ita magana ta farko kenan ta malamin da suka ce za a iya fassarawa wakila wasu malama suka ce a asma'ul lil qur'ani in kace alif lam mim wai suna ne na alqur'ani wakila wasu malama suka ce wa'inan surori da ake fara kura man bakake suna ne na Allah wakila wasu ka ce a a abinda ake nufi da wannan surori da masu irin wannan bakake kullu harfin minha miftahu ismin min ama'illahi ta'ala kowane baki da ka gani daga cikin bakaken nan kurman baki nan an fara ne budewa da sunan Allah madaukakin sarki ai juz'un min ismin wato yanki ne na sunan kamar idan ka ce alif lamim to fal alif in ka ce alif alif din to shine budin sunan Allah wallahu alif lam wannan linja shine budin sunan al-latif wal mim mim din da kace shine mabudin sunan al-majid majid kenan wa haka za haka saboda ka dukkan sunan Allah da ya fara da wannan bakin ana iya amfani da shi wakila wasu malama suka ce a'a kullu harfin minha kowane baki daga cikin wa'inan baƙaƙe na nun ko na sad ko na ƙaf abin da ake nufi da shi yishiru ila ni'imatin min ni'amillahi yana mana nuni ne ya zuwa ni'ima daga cikin ni'imin Allah wakila wasu ka ce a'a yana nuna mana ne ila mulkin ya zuwa sarautar Allah ila malikin ya zuwa sarki Allah ila malakin wasu ka ce yana mana nuni ne ya zuwa mala'ika wakilo suka ce a'a kowane sunan da suka da wannan surori suka fara yana mana ne ishara yana nuna mana ne ila nabiyin ya zuwa annabi wakila wasu malama suka ce idan sura ta fara da alif ko alif lam ko alif lam re tana nuna wa tushiru ila ala illahi tana mana nunu ne ya zuwa ni'imomin Allah in aka ce lam kuma yana nuna mana ne ila lutfillahi ya zuwa tafsasawan Allah wal mim mim yana nuna mana ila mulkillahi wa ala hadhihi al aqwal misawa inanta wa inan baganganu da aka yi to falaha mahallun min al i'rab in ka fada ka fasara da haka to tana da bagiran da za a iya musu labi za ta yi daukan fataha ko jarra ko rufa'a imma bi kauniha mubtada ko ta zama mubtada ko bi kauniha kabar ko ba labari nasab ko ta zama ta dauki mata ala ahadi wajhaini bisa ɗaya daga cikin fuskokin da masu nahawu suke nuna to amma dai su magabata wanda suke irin su mufassir sun ce alif lam mim Allahu a'lamu bi muradi bi zalika Allah shi san abin da ya kunsa zalika wannan kitabu alqur'ani da annabi yake karantawa laira ba ba shakku a ciki kuma hudan shari'a ne lil muttaqina ga masu tsoron Allah asa'irina ila taqwa masu zamantowa da kasancewa zuwa tsoron Allah bimtisalil awamiri suna misaltuwa da duk umarnin da Allah yayi wajtinabin nawahi suna nesantuwa daga duk abin da Allah ya hana littiqaihim bizalika saboda kokarin karewan kansu da hakan Allahu akbar shi imtisalul awamir wato mutazuwa da abin da Allah ya umarni shi ake nufi da tsoron Allah shi ake nufi da imani wajtinabil nawahi da nesantuwa daga abin da Allah ya hana wa hadha isharatun ila taqwal kawas muttaqina masu tsoron Allah masu hada kansu daga duk abin da Allah ya hana su masu aikata duk abin da Allah ya umarce su yadda za su iya yana nuna mana kenan ila taqawal kawasi ya zuwa tsoron Allah wasu ke barantun mutane wata hataha karkashin tsoron Allah ke bantattun mutane akwai taqawal awami akwai taqawal awam wato tsoron Allah na kowa da kowa menene tsoron Allah da kowa da kowa wahiya taqawal shirk shine kaji tsoron hada Allah da wani karkai tarayya da shi to idan mutum baya bautar wani Allah to yana karkashin taƙawal am tsoron Allah na kowa da kowa kowane irin mutum mai sallah mai azumi mai aikin hajji in yana mu kuɗi mai zaka to baya tunanin za a kawo maranin Allah ya bauta to wannan tsoron Allah sa shine tsoron Allah na kowa da kowa wa fawqaha idan aka bar tsoron Allah na kowa da kowa sai a koma da tsoron Allah ta kawalkawa kawasi tsoron Allah irin nake bantattu me tsoron Allah nake bantattu wanda saboda tsoron Allah sa duk wani abin da bai dace yayi ba ba zai aikata ba amma za ga mutum yana tsoron Allah baya tare da Allah amma na laifi ko za ga mutum yana ayyukan musulunci guda biyar baya bautar dodo baya bautar wani Allah amma kuma zai iya samun dama yayin wani laifi wataƙila zai iya ƙarya wataƙila zai iya ha'inci wataƙila in ta kama zai iya cin kuɗin ruwa wataƙila in aka kawo masa shubaha abin da yake na tunanin halal ne ko haram zai iya amfani da shi to wannan ana cewa tsoron Allah kenan na kawas daga nan wa fawqaha sama da shi akwai taqawa kawas kawasi tsoron Allah ke bantattu cikin ke bantattu wanne ne tsoron Allah ke bantattu cikin ke bantattu in tsoron Allah na kololi wahiya taqawa ma yashghulu anillah shine kaji tsoron Allah duk abin da zai shagalta da kai daga tunanin Allah ko daga barin Allah ko daga ambatan Allah ko daga wani abu da zaka nema in zaka samu kacin da baraka ta Allah ba to zaka isa shi ake cewa ta kawar kawasul kawas shine masan Allah wani malami yake cewa walau qarat li fi siwaka iradatun ala kadiri yawman hakamtu bi riddati da za a samu lokaci daya minti daya ko sakwanaya a ce a cikin tunanina na mance da kai ko kwana tuna waninka ko na manta da ambatanka alaka iri bisa tunanina a yau man a rana ya ce da sai ne hukunci a cikin rai na kamar ni na bar musulunci inda za a samu minti ɗaya ko sakon ɗaya ko lokacin da ba zan tuna ba ko wani lokacin da zan shagala na aikata aiki marar kyau da sai ne hukunci wata ila a zuciyata ko na bar musulunci wannan shine matsayi na keɓantattun keɓantattu irin manyan baya da annabawa babu sakon ɗaya kunci ɗaya da suke raba da Allah babu sakon ɗaya da za su ce suna mantawa akan Allah Allah ne ko ba za su yi abin da zai sa su bar bautar Allah su bauta wani ba Ƙarƙashin irin wannan ko Allah ba sa roƙa masu irin kowane lokaci suna da Allah to in ka ce su roƙi Allah kan wani abu da ya dace ko ta bi hukuki to masu imani su ne wanda suka yadda da abin da ba su kalle shi ba abin da ba su gan shi ba menene abin da gan shi ba ba abin da ba su gan shi ba ya su kai yiwu wa ma gaba an na kismani abin da ya ɓu daga kallonmu shi ne gaibi wato ya kasu kashi biyu ma dalla alihi dalilun aqali aw sam'i irin abin dalili na hankali da dalili na ji yake nunawa akwai shi akwai abin da hankali ne yake nuna mana akwai akwai abin kunnan mu ne ake gaya mana muke ji akwai to wannan ma wanda suka yi imani da shi menene abin da hankalinmu ya tabbatar akwai shi kunnan mu ya sha jin labarinsa kamar aljanna aljanna mun sha ji kuma hankalin mun tabbatar tunda Allah ya halitta ya aiko manzanni ya ba da littafi yake kirayen mutane to da ba abin da aka tanada a wa mutanen da ba za a ce su yi aikin ba to kaga mun tabbatar muna ji kuma hankalin ya yarda wannan da wuta wal mala'ikatu da mala'iku wal arshi da al arshi duka ba mu kalle shi ba wal kursi da kursi wallauhi da allan nan da ake rubutu wal qalami da alqalamin da ke rubutu wal maula subhanahu wataala wa sifati da Allah mai tsarkakakke sarauta da sifofin sa duka bamu gansu ba amma kuma mun yi imani mun yarda da ita da kuma abin da ma ba a nuna mana shi ba amma kuma mun ji ta sati kamar tashin kiyama wa wakan zuwa madai kamar lokacin da za a yi ruwa kaga duka an gaya mana amma ba mu da tabbacin sa ba mu gan shi ba mun san dai in Allah ya sa za a yi ruwa da damana ai za a yi wa ma fil arham da abin da yake cikin mahayu na dai gaibi guda biyar din nan al-mazkurat fil aya wanda aka ambace su cikin ayoyi wa amma shahadatu amma shaidawa fa hiya ma zaharana shine abin da ya bayyana gare mu hissan au aqalan wato a sarari ko a hankali bi madahatul aqali da bayyana hankali misali in aka ce mana mai imani da ubangijin da ya halicci sama da ƙasa in muka ga kanmu za mu iya ganin sama in muka ri ƙasa za mu iya kallon ƙasa halittar Allah ya tsakanin sama da ƙasa ga bishiyoyi za mu iya kallo da idanmu ga taurari za mu iya kallo ga rana ga wurin wata ga iskar da muke sheka kaga wannan an gaya mana mu yadda Allah ne ke kuma mun kalla da idanmu amma aljanna da wuta da allauhi da alƙalami da kurshiyu da al'arshi duka an gaya mana mai da amma ba ma iya kallon su da idanmu to duka sai mun yi imani da abin da muka ganshi da abin da ba mu gani ba daga nan wa yuqimuna salata su tsaye da sallah su masu imanin imani bai ka ba sai sun tsaye da sallah ay ya'tuna biha bi huquqiha suna kawo sallar haƙoƙin sallar sallar azahiriya haƙƙin sallah na sarari mene haƙƙin Allah sarari haƙƙin sallah na sarari suna kawo da haƙƙin sallah na sarari ka shurudi kamar sharadodi wal adabi kamar ladabobi wal arkani kamar suna cika rukunin sallar za su yi ruku'u cikakke za su yi sujida cikakkiya za su nutsu za kuma su bada kowane bangare na rukunin sallar walbaɗiniya kuma suna bada suna sun yadda suna aikata sallah din da kankantar da kai a boye kalkushuwi kamar kankantar da kai walqudu'i kamar kuma kankantar da kai tare da cewa zuciyarka din nan kai ba komai bane san da kake wannan bautar da ikilas da ko tsarkake Allah a zuci lokacin da kake ibada to Allah sai ka ai wannan wa yuqimuna salata kana zuwa kana aikata sallah amma kowane shar'i zahiri da shari na baɗini kana kawo wa min ma razaqnahu su ina masu imanin da ake gaya mana abin da muka ba su muka arruta shi da shi yunfiquna suna ciyar da shi fi da'atillahi ta'ala a wajen bin Allah idan Allah ya baka abin da ya baka sai ka kyautar da shi ko ka ciyar da shi ba abin da Allah ya ce ka bayar ba ko ko ba irin ayyukan da Allah ya umarni kai ba ba za a ɗauka kana ciyar da shi wajen ɗaukaka addinin Allah ba, a'a, dole ne sai ka kawo shi yadda Allah ya ce ka aikata shi. Abin da aka bakan idan amfanin gona ne yun fi ƙuna ciyar da shi wajen ba da zakka, ta wajibi da wajen kuma yawan musulmi. Idan ɓangaren dambobi ne dole sai ka ba da zakkarsa kuma da ciki kana taimakon musulmi a ciki. In ɓangaren kuɗi ne wa mimara zakana yun fi kuna abin da aka rubuta ka kana ciyarwa kana ba da zakka kuma kana aikata alkhairi to wannan shine mutum zai zama mai imani shi keke wa yuqimuna salata as-salat as-salata ato sallama akuzatun min as-salati an rike ta ne daga addu'a allubi bi ma'ana addu'a in aka ce as-salatu addu'a li'annaha domin ita sallah mushtamilatun alaihi ta tattara addu'a a cikin ruku'u da cikin sujada fa asaluha asalin kalmar sallah shine salute salute taharrakatul waw sai akai motsi da waw wan fata ma kaula sai akai fataha abin da ya biyo baya sai ta zama alim shikenan sai aka ce as-salata an yi iqlabi kenan wa mimma razaqnahu abin da muka arzuta da shi yunfiquna suna ciyarwa amma wajen daukaka addinin Allah na'am والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون za a sake dai fito mana da fassarar alif lam mim zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin muttaqin din masu tsoron Allah shine za a sake mana bayani su wane ne masu tsoron Allah nan da aka fadi sune wallazina wa innanda yu'minuna suke imani bima unzila ilayka da abin da aka saukar a gare ka na alqur'ani saboda haka duk musulmin da bai yi imani da alqur'ani zancen Allah ne Allah ne saukar da shi to bai zama yana da imani ba wa ma unzila min qablika su wa'inan mu'minan su ne wanda suke imani da abin da aka saukar min qablika a gabaninka kafin ka zo kamar at-taura sun yarda da ita koda ba a ce mai aiki da ita ba amma mun yarda kamar linjila ta annabi Isa mun yarda littafin Allah ne mun imani da ita ba amma ba a ce mai aiki da ita ba wa gairi ma da wasu wa'inan kamar zabura mun yadda da littafin Allah ne ya saukar wa annabi dauda amma ba a tilasta mana mai aiki da shi ba to sai sun yi imani da abin da aka saukar maka na alkur'ani da abin da aka saukar a annabawan da suka zo kafin ka kuma wil akirati da ranar lahira kuma su din nan yuqinu da sun sakankance sun tabbatar Allah shine ya aiko ka kuma sun yadda akwai ranar ƙarshe da za a yi sakamako dama dai malamai suna cewa cikakken musulunci guda biyar cikakken imani kuma guda shida cikakken nan guda biyar su ne tun daga tauhidin al'ada sallah azumi zakka in an samu dama a je aikin haji amma guda uku dai su ne na dole guda biyu sai an samu dama in baka aikata guda biyu na ƙarshen ba baka da laifi tunda zakka da aikin haji sai an samu dama to shi cikakken imani su ne guda shida su ne wanda ya kawo su a nan mafiya yawa kai imani da Allah kai imani da mala'ikun Allah kai imani da annabawan Allah kai imani da ranar lahira kai imani da littattafai kuma kai imani da abin da Allah ya kaddara ko mai kyau ko marar kyau ko mai daɗi kuma da daɗi shi ake cewa kaddara to wa'innan imani da su su ne kayi imani kenan da abin da aka saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da abin da aka saukar a annabawan da suka zo kafin sa wa bilakirati da ranar lahira hum su dinnan yuqinuna ya alamuna sun tabbatar sun sani Allahu akbar to ya alamuna sun tabbatar sun sani ilman la shakka fihi irin sanin da babu shakku a ciki wala raiba babu kwankwanto waliza saboda haka ittasafa maulana sai ubangiji ya siffanta wa'inan bil ilmi da sani walam yattasib bil yaqini wato bai siffanta su da yuqinuna irin wanda za a za mu faɗa a gaba ba wa fi raddun a cikin wannan aya akwai matani mai da matani alaman ankara al-akira wato bisa wanda yace babu lahira ga wannan da bai imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك da abin da aka saukar a gabaninka na littattafai wa bilakiratu kuma da ranar lahira hum su dai yuqinuna sun sakan kance sun san za akwai ta na'am أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون
أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أولئك كاغا الموصوفون بما ذكر وإن دا أكا صفان تاسو دا صفر دا أكا أنبتا أسما على هدى من ربهم سوني سكي كان شريعه daga Allah Ubangijinsu wa ulaika wa'innan da asmanta su humul muflihuna sune masu samun babban rabo alfa'izuna bil jannati wanda za su samu rabo da aljanna annajuna minan nari wanda za su samu tsira da kubuta daga barin shiga wuta Allah ka bamu
innal ladina kafaru sawa'un alaihim أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون الله أكبر wannan kuma an shiga za a gaya mana halayen kafirai da kuma halayen munafikai jarat adatullahi subhanahu wa ta'ala sunnar Allah ta gudana a littafinsa mai tsarki, annahu iza zikira idan Allah ya ambaci bushiral mu'minina albishir ɗin mumine bisa aikin da suka yi, kuma sai a ambata wato narkon azaba ga kafirai, sai a ambaci halin kafirai zahiran wa baɗinan na sarari da na ƙoyi, kuma sai a ambaci halin munafikai su ma zahiran wa baɗinan na sarari da na ƙoyi. Wa annahum domin su munafikai su ne aswa'u halan min alkafirina sun fi ma kafirai wato mummunan hali zahiran wa batinan a bayyane da kuma a koye Allahu akbar wa'annan ayoyi guda hudu na farko na bakara malamai suna cewa Allah ya yabi wasu daga cikin sahabbansa kamar sai dai abbakar kamar sai dai umaru kamar sai dai usmanu kamar sai dai ali wa'innan Allah ya karfafa annabinsa da wa'innan alif lam zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wanda suka yi imani da boye irin su sai dai abbakar kenan domin sai dai abbakar daga zarar daga sanda annabi ya zo ya ce Allah ya aiko shi ya ce shi annabin Allah ne ya ba shi littafi ya ba shi ra'a sai da abakar cewa shi kenan na yadda ni daman ban taba tuhumtar ka da wani hali mara kyau ba na yadda na yi imani da annabi ya isra'i da mi'raji ya dawo da safe yana tasa wa mutanansa su Abu Jahal suna tare suna nuna basu yadda ba yace ya tafi daga makka ya tafi baitul miqdis qudus daga nan ya hau sama ta farko ya kai har sama da saman bakwai ya je har gaba da saman bakwai ya karbo sallah an bashi abu kaza da abu kaza ya ga abu kaza da abu kaza sai Abu Jahal bayan annabi ya musu bayani sai Abu Jahal ya ce to yanzu yaya za a cikin kankanin lokacin nan a ce dare ɗaya ka je wannan wuri ka dawo shi bai yadda ba zai ce yanzu in na tara maka mutanen da kake ce sun yarda da kai yanzu in za ka iya tasa musu wannan ya ce kwarai da gaske zan iya tasawa sai abu jahal ya sa aka taro mutanen makka da sauran wanda suka yi imani da wanda ba su imani ba sai ce sake gaya musu ya ce na tafi cikin wannan dare na tafi daga makka na tafi baitul miqdisi na je an tayar mun annabawa mun yi sallah na wuce sama ta farko sama ta biyu har na je gaba da saman bakwai ga abin da Allah ba ni sai da muka ce gaskiya ne sauna suka ce abuja da shi bai yadda ba to shine Allah yake cewa Allah zai yi mun bil gaibi wanda yayi imani da abin da bai kalla ba daga fada saboda karfin imanin sai iman da shi wa yuqimuna salata kuma suke tsaye da sallah shi da sai dai abakar din da sai dai umar din da sai da Usman suna daga cikin masu tsayi da sallah wa yutuna zakata kuma suke ba da zakka irin su sai da Usman shi muloniya ne daga cikin sahabbai manya ko mai kuɗi wa min ma razaqnahum abinda muka ba su yin fiƙura suna cewa su sai da Usman su sai da Ali wanda in suka yi aiki aka ba su abinda aka ba su kwashakon za su iya ɗauka su ciyar da shi don ɗaukaka addinin Allah don tausayin masu ƙaramin ƙarfi ulaika ala hudan min rabbihim wa'annan da su wa'innan guda kuɗin, da sauran wanda suka yi imani, da dukkan musulmin da ya yi ƙoƙari ya siffanta kansa da wa'inan halayen abin da ayanan ta faɗa, ulaika wa'inan alahudan suna kan shirya, min rabbihim daga Allah Ubangijinsu wa ulaika humul mufulihun wa'inan su ne masu rabbanta da aljanna. To bayan ya faɗi wannan, sai kuma zai gaya mana halin kafirai da munafikai. Innal ladzina kafaru kasanu wa'innan da suka kafirta ka abi jahal wa abi lahab kamar abu jahal kamar abu kamar kamar abi lahab wanda muka zancen su a tabaryada wa nahawihuma da makamancin su su kan wa'ina saboda taurin zuciyarsu sawa'un alaihim daidai ne a gare su a anzartahumu anzartahumu ko ka musu gargadi bi ta haqiqil hamzataini ko ka ce a anzartahumu ko ka musu gargadi ko ka ce an zarta humu ko ka musu gargadi am lam tunzirhum ko ma ba za ka musu gargadi ba Allah ya kaddara la yu'minu har abada ba za su imani saboda haka daga wannan aya Abu Jahal da Abu Lahab asalin sauka an tabbatar da ba su bayin imani tunda Allah ce wanda suke kafirai irin su Abu Jahal da Abu Lahab sawa'un alaihim daidai ne a gare su ko ka musu gargadi ko ka tsauritar da su ko ka musu wa'azi amlan tunzurhum ko karka musu gargadi la yu'minuna ba za su yi imani ba li ilmi llahi minhum saboda Allah ya riga ya sani tattare da sai tattare da su zalika cewa ba za su yi imanin ba fala tadma fi imanihim fala ta dima kar kai ma tsammani ya rasulullahi fi imanihim wajen imanin wa'annan manyan kafirai da suke gaba da kai wal inzar abinda ake nufi da gargadi ilamin ma takawifin kana sanar da mutum kuma kana tsauratar da shi shi ake cewa inzari to wa'annan mutanen ko ka musu gargadi ko ka tsauratar da su Allah ya sa cikin iliminsa ba za su yi imani ba.
ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم kamar mai tambaya ne ta ah ya Ubangiji kai mai rahama ne, kai mai canja al'amari ne, kai kana da damar abu ka canja shi daga mai tauri ya koma mai laushi, daga abin da ba zai yi ba ya koma zai yi, kai sai kamar ka tambaya ka ce, ah, ya Ubangiji ya haka, ba za su yi imani ba kuma kace har abada, sai Allah ce, eh, abin da ya sa, ka tamallahu ala ƙulubihim. Allah ya riga ya yi rufi ne a zuciyoyinsu, da ba alaiha Allah ya rufe zuciyarsu wastausaqa ya kulle ta fala ya dakuluha khairun duk wani alkhairi ba zai shiga ba ko ka musu wa'azi ba za su yadda su yadda da abin da ka faɗa ba Allah ya riga ya buga musu stam ya musu yimki ya ya rufe zuciyar tasu wa ala sam'ihim Allah ya toshe musu kunnuwansu fala yantafi'una ba za su amfana ba bima yasma'unahu da abin da suke sauraro suke ji min alhaqi na gaskiya wa ala absarihim kuma Allah ya rufe idan dunansu gishawa an sa musu yimki gida'un fala yubsiruna alhaqa basa kallan gaskiya zuciyarsu ba za ta karba ba kunnansu ba zai iya jin gaskiya ya amfana ita ba idan dunansu ba za su iya kallon gaskiya yadda za ta musu amfani ba walahum gare su akwai azabun akwai azaba azimun ƙawiyun da'imu mai ƙarfi azabar kuma dawwamammiya Allahu akbar Allah ya sufanta mana kafirai yadda halin su yake zuciyar ba ta iya karɓan gaskiya an mata rufe kunnan baya iya ji idan dinan ba sa iya kallon gaskiya to idan mutum ya zama baya fahimtar gaskiya baya jin gaskiya baya kallon gaskiya to in ka ce ma za ka masa ƙoƙarin ka jawo shi fa ba zai jawo ba dama dai zuciya ita ce gun da ake gane gaskiya to shi amfanin malami mai wa'azi ko ku amfanin annabi da aka aiko shi shine zai ce Allah ya ce kaza annabi yayi bayanin kaza saboda ka abu kaza mai kyau ne abu kaza mara kyau ne a dawo a karba addinin musulunci to idan Allah bai kaddara wannan mutum zai zama mutumin kirki ya zama musulmi ba to duk wa'azin da zaka yi cikin ba za a bude ba kamar dai daki ne mai sakata ta ciki mai kuma kwado ta waje to shi malami da zai yi wa'azi ko annabi da za a aika wa jama'a shi yana da dan makullin da zai bude kwadan ga kwado ta baya can cikin daki kuma an sa sakata kuma sai an bude sakatar tukun a samu dama abin da zai shiga ya shiga to kayi wa'azi kayi wa'azi kaza ba kyau kaza da kyau a bar kaza a aikata kaza shine ka bude da dan makulli kwadan waje ka zare to in ka danna zai shiga sakata ta ciki ba zai shiga ba to ana nan ana nan idan Allah ya kaddara zuciyar za ta iya karban gaskiya ko ko Allah ya nufin zai shirye da wanda zai shirye din zai karbi musulunci shikenan sai a sa sai daga cikin sai a zare sakatar in aka zare sakatar shikenan sai a tura kofar in kai wa'azin sai wa'azin ya samu karbuwa amma in ba haka ba zai karbu ba to shine Allah yake mana misali yake cewa katamallahu Allah ya riga yayi rufi ne ala qulubihim azuciyoyin kafirai wa ala sam'ihin da kuma kunnuwansu wa ala absarihin da idan sun an sa musu gishawa yumki wannan gare su dai azabun akwai azaba azimun mai girma Allah kiyaye mu na'am wa minan nas man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir وما هم بمؤمنين ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين nan kuma zai shiga da ya gaya mana halin kafir yanzu zai fara gaya mana halayen munafikai wa minan nas daga cikin mutane akwai man yaqulu akwai wanda zai ce amanna billahi ai mu mun yi imani da Allah wa bil yawmil akhir mun yi imani da ranar lahira domin ranar lahira mun san ita ce ƙarshen raneku wa ma hum bi mu'minina Allah ce a'a musu kasance kuma sun yi imani ba su dai kawai sun faɗa ne da bakin su cewa sun yi imani da baki zuciya bai tabbata imanin ya shiga ba to imani ba a cewa ya zama na gaske Allahu akbar to su ka munafikai suna daga cikin wanda suka zama matsala a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin farkon musulunci annabi abin da ya gwagwarmaya da su sune kafirai ya ce a bauta wa Allah shi kadai a bautar dodo a cikin shekarun nan na zaman makka shekara guda goma sha uku nan gwagwarmaya da aka yi ta kenan a bauta wa Allah shi kadai a bar bautar wani da ba abin da ba bai kamata a bauta masa ba yana nan yana nan yana nan har Allah ya ba shi izini ya bar makka ya koma madina to da ya tafi garin madina kuma kamar yadda wannan sura za ta karantar mana za ta karantar mana za ta karantar mu da ya tafi garin madina kuma sai Allah ya sake kaddara sai ya samu kuma du wasu wasu bala'o'i guda biyu bala'in kafirci an bar shi a makka amma ko madina akwai yahudawa makiya musulunci akwai kuma munafikai to wa'inan munafikan shine zai gaya mana halayensu wa minan nas daga cikin mutane munafikai kenan akwai man yaqulu amanna billahi akwai wanda zai ce ai mu mun imani da Allah wa bil yawmil akhir kuma mun yi imani da ranar lahira amma kuma wa ma hum bimuminina basu kasance sun yi imani imani na gaske ba su dai kawai sun ce sun yi imani ne qalatul arabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna su dai sun ce sun yi imani ne da baki amma kuma ba su yi imani har cikin zuciyarsu ba walan ma ya da kulil imani fi qulubihim tam wa bil yawmil akhir ma hum bimu'minina ba su kasance sun yi imani da gaskiya ba يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون يخادعون الله والذين آمنوا وما يقادئون إلا أنفسهم وما يشعرون halayen wa'annan munafikan Allah ce yukadi'una Allah cikin wannan magana su da ƙaryar suna ƙoƙarin ne su yaudara Allah wallazina amanu suna ƙoƙari su yaudari ƴan uwansu musulmi wanda suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam menene ha'intan bi izhari kilafi ma abdanuhu min al-kufri da bayyanar da sabanin abin da suka boye na kafirci liyadfa'u anhum ahkamuhud dunawiyya domin a idiyar musu daga barin su hukunce hukunce na duniya domin in kai tsaye suka ce basu imani ba annabi zai dauki mataki akan su amma in suka ce sun yi imani amma a boyen basu imani ba kaga za a rabu da su sun futa kenan yuqadi'una allaha wato suna yin aiki kamar suna ha'intan addinin Allah wallazina amanu da kuma waɗanda suka yi imani to a gaya musu wa ma yukhadi'una ba abanda suke yaudara illa anfusahum sai kawunan su li'anna wabala kuda'uhum domin azabar da bala'in wannan yaudarar tasu raji'un ilaihim za ta komo zuwa gare su fayabtarahuna za a kunyata su za su kunyata fi duniya a duniya bittila illahi nabiyahu alama abdanuhu Allah zai nuna wa annabinsa bisa abinda suka boye cewa su masu imani ne a shekariya suke yi wa yuaqabuna kuma za a musu azaba fil akhirati alahira Allahu akbar Azan Allah sallallahu alaihi wasallam bai bar duniya ba sai da a cikin suratul taubati aka gaya masa duk halayen wa'innan kafiran da halayen wa'innan munafikan da suke yaudaran addinin Allah suke yaudaran wanda suka yi imani Allah ya bayyana masa su ya gaya musu kuma ya nuna musu abin da za su samu a lahira na azaba shi yasa azabar munafikai tafi azabar kafirai innal munafiqina fi darakil asfali minan nar walan tajid lahum nasira wato ka munafikai suna can rufin kasa kasa kasa na wuta ko ba za a samu wanda zai taimaka musu ba Allah ya kiyaye wa ma yukaduna illa anfusahum ba abin da suke yaudara sai kawunan su wa ma yash'uruna bin sani ba anna kuda'uhum li anfusihim wato cewa yaudar da suke za ta koma kansu ne في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون في قلوبهم cikin zuciyoyin wa'innan mutane munafikai akwai maradun akwai ciyo shine shakku shine munafirci fa huwa yamradu qulubahum da shakku da munafirci yana cutar da zuciyarsu ay yar'afuha yana sa ta yi rauni Allahu akbar dama dai ita zuciya takan karbi haske ne ta zama mai haske idan aikata alkhairi yayi yawa da yawan nesantan sharri yayi yawa sai ta haske ta zama an tarbiyyar da ita ta zama ta kirki idan datti yayi yawa saban Allah yayi yawa aka kasa gyara ta aka kasa hana ta abinda Allah ya hana to shikenan sai kaga kuma ta zama tayi datti sai ta zama tayi tsatsa sai ya zama kallabar rana ala qulubihim innam ma kanu yaktubun saboda haka lalle ne mai adalci in an ce munafiki zaga a zahiri yana sallah ba kamar kafiri ba to wannan zancen munafiki ake yi Allah ce fi qulubihim a cikin zuciyoyin nasu akwai maradun akwai ciyo shakku akwai shakku akwai munafirci kuma fazadahumullahu sai Allah ya ƙara musu maradan ciyo saboda Allah ya saukar da alqur'ani cewa su dinnan in ba su bar wannan munafirci ba za su zama zai kai su zuwa ga kafirci fa zadahumullah sai Allah ya ƙara musu maradan ciyo bayan ciyo dama shi alqur'ani idan ya samu zuciya mai kyau shikenan sai ya ƙara musu imani idan aka samu zuciyar akwai munafirci sai ta ƙara wa wannan zuciyar duhu da kuma kafirci wa idza ma unzilatun faminhum yaqulu ayyukum zadatu hazihi imana duk sanda aka saukar da sura a alkur'ani daga cikin mutane akwai wanda wannan surar ko kuwa nan karatun ko wannan wa'azin zai ƙara musu imani amma idan aka saukar da aya a wa'inda suke ba masu imani ba to fa zadatuhum rijisan ila rijisihim sai ta ƙara musu datti zuwa dattin su saboda haka wa matu sai su mutu wa hum kafiruna sun zama kafirai fi qulubihim azukin zuciyoyin munafikai akwai maradun akwai rashin lafiya fazadahum Allah maradan sai Allah ya kara musu rashin lafiya cikin da basu yi imani ba walahum gare su akwai azabun alimun akwai azaba mai radadi bima kanu yukazzibuna saboda abinda suka kasance suke karyatawa ko kace yukazzibuna kaka ce yakzibuna duka ana yin wannan kira ah وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون yana daga cikin shuru'in za a shiga fi zikir qaba'ihim wajen ambatan munanan dabi'unsu wa ahwalihim shani'a da halayensu marasa kyau wato su munafikai idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo yana gargadi yana wa'azi idan yace la tufsidu fil ardi kar ku yi barna a bayan ƙasa wa idza qila lahum ay li haula'i idan ya ga wa'annan munafikan yace la tufsidu fil ardi kar ku yi barna a bayan ƙasa menene barna a bayan ƙasan bil kufri kamar kafirci wa ta'awiki an lil imani da tsara mutane daga barin imani da nauye da su qalu sai ce a a mu ai ba barna muke a bayan ƙasa ba inna ma nahanu iyakaci mu aikin mu muslihuna masu neman gyara ne walaysa ma nanu fihi wai abin da muke cikin sa bai zama bi fasadin ai ba barna muke ba in annabi ce la tubsidu fil ardi sai ce a'a ai ba barna muke ba inna ma nahnu muslihuna ai iyakace mu masu neman gyara ne laysa sha'anuna al ifsad abadan sha'anun har abada ai mu ba ma yin barna bal nahnu mahsuruna mu dinnan mun kiya da kanmu mun katange kanmu lil islahi muna neman gyara ne wala nukuriju anhu ba ma fita daga barin gyara ila gairi Allahu akbar to ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون ألا للتنبيه ألا takan zo ne a larabci littanbihi in ana son faɗakarwa in ana so a tada kai daga wani abu sai a ce maka ala ka saurara wannan kenan wata ati ala takan sake zuwa kuma du lil istiftahi ana iya cewa ala in ana so a buɗe zancen ala na uku takan zo lil arabi in ana so a nuna maka zancen a bujiltar maka wani abu ala takan zo lit tahariri ana so a kwadaitar da kai wa fil haqiqa a cikin haqiqar zancen larabci al istiftahu buɗe magana wa tanbih da kuma fadakarwa shay'un wahidun yakan zama abu guda ɗaya ne to sai Allah ce ala wai ka saurara ka ji ko ka farka ka ji abin da za faɗa innahum su wa'innan mutanen da suka ce inna ma nahnu muslihuna ai mu masu neman gyara ne to ba muslihuna bane innahum humul mufsiduna ai su wa'innan mutane su ne masu barna wanda za su hana mutane su imani su tare su suna faɗan baƙaƙen maganganu su nuna su dinnan a cikin a bakin su mu'mine ne kuma a cikin su kafirai ne suna wannan ayyuka nasu to su ne almufsiduna su ne masu barna walakin la yashurun amma su bu san su ne masu barna ba na wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun saboda munafirci da zakin baki Allah ce ya rasulullahi wa idza qila lahum in ka gaya musu kace aminu ku imani man kama amanan nas kamar yadda sahabbai sauran suka yi imani ku imani man kama amanan nas kamar yadda ashabun nabi kamar yadda sahabban annabi suka yi imani kamar sayyidi abubakar kamar sayyidi umaru kamar sayyidi usman kamar sayyidi ali kamar ammaru kamar su bilal kamar su suhaib kamar yasir me yasa ku imani masu ba qalu sai su ce a numinu yanzu ne za ki mai imani wasu a matsayinsu na manya yanzu su ne za su yi imani har kana haɗa su da sauran wasane sun yi imani kama amana su ba kamar yadda a faɗar su wai wanda ba san abin da ya kamata ba suka yi imani masu ƙaramin ƙarfi Allah ba a numinu yanzu ka ce mana mai imani kama amana su fa'a kamar yadda jahilai masu ƙaramin ƙarfi wanda suke ba su da galibu suka yadda don sun yadda da kai sai ka ce muwa mai yadda da kai la naf'aluka fi'ilihim mu kan ba za mu aikata aikin imani mai kamar wa'annan mutanen nan naka kamar yadda suka imani mu ba za mu yi ba ba kwanan baya wani ya daga cikin kafiran ya zo ya ce wai idan ne idan idan ne yadda da abin da aka aiko ka da shi me za a ban annabi ya ce a za a baka kamar yadda sauran mutane aka ba su ya ce ba bambanci ni na yi imani a matsayina na babban mutum kuma a ce a bamu da sauran mutane annabi ce eh me kake so ya ce in haka ne ko ai addinin ba bambanci kenan shi ba zai shiga addinin ba to in an baya mai rauni aljanna kai babban mutum ko mai kuɗi ko masarauci a gari an baka aljanna ai shi kenan abin da ake nema ta samu suka ce in dai yadda kowa aka ba shi aka za a ba su to su za su imanin ba kalu sai suka ce anumin yanzu ma yi imani kama amana sufaha'u kamar yadda a faɗar su wai masu ƙaramin tunani talakawa suka yi imani Allah Allah sai ce ala ala ta'ala raddan alaihim sai Allah ya mayar musu matani yace ala saurara ka ji innahum su wa'inan masu mummunar maganar da suke cewa wasu wawaye marasa tunani humus sufaha usune wawaye marasa tunanin walakin la ya alamuna su dai bisa san haka al'amarin yake ba amma wa'incan da suka yi imanin da suke ce wasu daga ciki bayi ne wanda jiki masu karamin karfi ne in kana so mu yi imani sai ka raba mana gurin zama mu ba za mu yadda muna zaunawa da mutanen da in rana ta yi za ana jin jikinsu wani abu yana tashi saboda suna yawan zama da kayan fata mu ba za mu yadda da su ba sai dai in za ka ware mana majalisa mu ka gaya mana namu daban kuma ka ka ka sabanin mutum masu karaman karfi su ma ka ware musu lokaci daban to in haka ne za mu yadda har annabi ya dan fara tunani za mu yadda da kai a matsayin mu na manyan gari a makka amma sai ka ware mana lokaci mu manya mu taru ka sama mana lokaci su wa'incan talakawa ka samu musu lokaci annabi ya fara dan tunanin haka ko za a yi haka saboda musulunci ya gama kowa da kowa saboda aka ce wa masu kamar wani bangare wanda ba su da karfi suka yadda da kai ga bangare masu karfi masu isa sun ja baya to ai kaga in aka kawo aka ce ka ware musu awa ɗaya ko awa biyu tasu sauran awoyin kuma kai yadda ka saba ai kaga zaka ji kamar in dai za a yi haka kowa ka yadda ai zaka yadda annabi ya fara wannan tunanin sai aka saukar da aya ce a'a wala tadridul ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuridun wajhahu kar ka yadda ka kori waɗanda kullun suke kokarin su bauta wa ubangijin su safa da yamma ana sallah da su kar ka yadda ka ce zaka kore su waɗannan da suke ce ka ware musu lokacin ko an fara ba inda za a je ala ka saurara ka ji innahum su din sune hum sufaha sune wawayan walakin la ya'lamuna bisan da yadda al'amarin yake ba na'am وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا na'am وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستحزئون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون yana daga cikin dai halayen munafikan kafiran wa idza laqu yayin da suka sadu asaluhu laqu din laqayu ne sai aka shafe rammar lil istiqal saboda yayi nauyi summa liya haka ya lil istiqai ha saboda ta hadu da abin da yake daurare tare da wo sai aka ce a share wannan yar a ce wa idza laqu wai zalikul ladzina amanu idan suka sadu da wanda suka yi imani qalu amanna sai su ce su ma sun imani kaga da munafurci ne nan kana kin mutum amma in ka sadu shi kana kana tare da shi Allahu akbar dalilin saukar wannan aya wato ta sauka ne a sha'anin sayyidi Abubakar da sayyidi Umaru da sayyidi Ali sayyidi Abubakar da sayyidi Umar da sayyidi Ali tawajjahu li Abdullah bin Abi bin Ubay bin Salul sune wata rana suka tashi sai suka je gun Abdullahi dan Ubay dan Saluli la'anahu Allah Allah la'ance shi fa qala lahu Abubakar sai da Abubakar sai ya ce wa Abdullahi dan Salul halumma anta wa ashabuka wa akaliz ma'ana ka tattaro man da kai da abokanka tunda kai kana daga cikin kabilar Banu Kazaraj dama Madina akwai manya-manyan kabilu masu rinjaye guda biyu akwai Khazraj akwai Ausu to shi Abdullah bin Ubay yana daga cikin Khazraj din wato kabila masu rinjaye ka bar ka taso man da kai da mutanen ka gaba daya mu zo mu mu taru wa akalizm ana mu zama ƴan uwan juna mu tsarkake addini ka tsarkake addini tare da mu fa qala sai Abdullah dan Salulu sai ya ce kai ai ka zo min da kyakkyawan al'amari saboda munafirci marhaban bi sheikh ma'adalla da maganarka da ka faɗa sai dai abubakar wasiddiq kuma abokin annabi ai wannan abin da ka faɗa kai da dai zamu yadda sai ya samu sayyid umar yace kai marhaban lale tunda kai ma karo bil faruqi wato mai raba karaga da gaskiya alqawi fi dinihi mai karfin a cikin addininsa sai ga sayyid ali marhaban bi ibn ammi nabi lale da dan gidan baffan annabi kaga kowanne ya jinjina masa sun je sun nuna masa ya bar halin munafurci da shi da sauran kungiyarsa wanda suka yadda da shi zo su ya shiga musulunci su aiki a musulunci ko da sun nuna musulmin ne su aiki a musulunci ba tare da munafurci ba da ya gamsu wannan zakin baki qala lahu aliyu sai da shi ya hango shi sai ya ce masa kai ittaqillaha wannan zakin bakin da kai mun zo mun ce ka bar abin da kake mu zo mu ci gaba da addini ba munafurci kace mana ai ka bada wannan lambobin to ittaqilla ka dutsuran Allah wala tunafiq karka mana munafurci wannan magana taka ba da gaske bane fa qala sai Abdullahi dan Saluli shugaban munafikai sai yace ma qultu zalika illa likauni imani ka imanikum wallahi ban faɗa haka ba sai kasancewa yadda imanin ku yake da annabi aka nema imani na ina tare da ku ballan ma tawajjahu yayin da sai da Abubakar da sai da Umar da sai da Ali suka koma wurin annabi shi ko ya tashi ya koma cikin jama'arsa qala li jama'atihi sai ya gaya wa mutanen sai ce idza laqukum na bazan koya muku dabara idan sayyidi Abubakar da sayyidi Umar da sauran sahabbai in suka sadu da ku faqulu misla ma qultu lahum ku ga musu irin abin da na ga musu za su yadda yanzu mun hada su sun ce mun kaza da kaza da kaza na ce ai tare nake tare muke da su kuma na yadda da su saboda haka kuma in sun same ku ku ga musu irin yadda na ga muku shikenan sai aka saukar da wannan aya lam nazal bi hayrin ma ishtafina suka ce suka ce lam nazal lam lam nazal faqalu sai mutanen Abdullahi ibn Ubay sai suka ce kai kai lam nazal bi khairin ba mu gusa ba da alkhairi ma ishtafina matukar kana tare da mu zaka koya mana dabarar da zamu fidda kamu ba mu za mu gusa da alkhairi ba sai Allah saukar ake aka aka wa idza laqul ladzina amanu kaga inan munafiqin su Abdullahi dan Ubay dan Saluli idan suka sadu da wanda suka yi imani kalu sai su ce amanna mun yadda mun yi imani saboda kada dauki hukunci akan su na matsa musu ko kuma cewa ba musulmi bane wai za ka lau idan suka kaɗaita ila shiyaɗi ne ya zuwa shugabanninsu ƙalu sai ce ina ma akun tare muke da ku a cikin addini ba ruwanmu da su ina ma na musu sadu muna musu ba'a ne muna musu izini ne saboda mu zauna lafiya Allahu ya sa hazu bihim wa yamudduhum fi duganihi amahum Allah ba mu lafiya da zama lafiya Allah ya kiyaye mana munafurci da maganganun munafurci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi azabar musulmi a lahira baya munafiki wanda zai zo da wannan fuska ya zo wa'innan idan ya koma kuma cikin mutanensa masu munafurci ya zo kuma da wata fuska saboda ka harce biyu a musulunci ba shi da kyau Allah ba da lafiya da zama lafiya Allah ba mu alkarin duniya da lahira Allah ya kiyaye mana sharrin duniya da lahira abinda ake samu a wannan wata na falala da alkhairi Allah ka tabbatar mana abinda muke tsoro Allah ka kiyaye mana lajikan iyayenmu da iyayen iyayenmu da malumanmu da maluman malumanmu Allah saka wa shehunanmu da alkhairi marasa lafiya da suka tambaye a musu addu'a da wanda ma basu tambaya ba albarkacin wannan wata na Ramadana albarkacin wannan alkur'ani da ake karantawa dan matsayin Annabi Muhammadu agunsa Allah ka ba su lafiya ko kuma da muke da lafiya Allah ka ƙara mana lafiya Allah ka ba mu damana mai albarka duk abin da zai damar da musulmi ko ya kaɗe musu hankali ko shigar da su wata damuwa Allah ka muna maganinsa albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mi salatan annabi goma goma mi Allah sallu wa sallu ala sallu wa sallu sallu wa sallu sallu wa sallu ayatul kursi da laqad ja'akum dukkan sharri Allah kare mu Allahu la ilaha illa hu al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun hifdhuhu ma huwa al-aliyyul azim laqad ja'akum rasulun min al-mu'minina ra'ufur rahim قل هو ده بسم الله مرة أخرى الله جدد رحمة أما قابة تمو الله الصمد لم يلد ولم قل هو الله أحد الله قل هو الله أحد الله فلك إذا ناسي فاتحة ده صلاة الفاتح من شر ما خلق ومن شر غاسق إله الناس من شر الوسواس الخناس غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أملك والقاتم لما سبق ناصر الحق من حق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومن قداره العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا فنعم المولي ونعم النصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة والحمد لله رب العالمين